أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو, ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a matsayin sunna wal jama'a wanda ke gwada karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a sha shidda ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da tara ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku a darasi da ya gabata mun tsaya cikin tafsirin cikin sautin yasi muna aya ta sittin da tara lokaci ya zo إن شاء الله يو زامو تاش آية تسب إن ديدي تا سورة ياسين إن شاء الله آه كهنا أقول تنبيوي وندا ليا ينا مغنر sanarwa a masallaci idan Allah ya baka karuwa eh ba laifi ba ne ba sanarwa a ko'ina ka gaya wa jama'a Allah ba na aihuwa wannan ba laifi ba ne ba a ko'ina abin da yake shuba da aka ɗoka na masu maido taron suna a cikin masallaci wannan shi ne babu shi ba shi da tushe abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaya da ya samu yana cikin annabta cikin aikin manzanci shine ibrahim an hari ibrahim a cikin dare shi ne garin allah na wayewa inda yake fara gamuwa da sahabbai a masallaci sai ba su labari wuli dalilin da algulam fasamaitu bisim abi ibrahim daren jiya an aiwa mini yaro na same sunan babana ibrahim an kare kuwa ba wani fatiya kaza ko adda kaza ko wani abin da ake da na fatiya kuma ba ran sati ba ne ran aihuwa ne to kai ma allah ba aihuwa ba da jima allah ran aihuwa kuma a sunna ba ya kamata a mai addu'a na dan allah sani albaka a mai addu'a ta alkhairi wasu mutum baka labarin ya samu aihu karuwa kamar a ɗan addu'a amma mai da taron suna a masallaci da asuba ta mun yana wani abu ne mahiwa ya zo a wajen zance yin zala ko alisun suka mai da taron suna a masallaci da asuba su kuma asali abin ne an tashi ba iya bari ba iya bari saboda abu ya zama al'ada an baka yi ba taron sun wani mai da ɗan maka ba maka cika ne ba balle an san jarabar mata an baka yi ba tsara maka ya ta ce ɗan naka ma iyawa ku ce ɗan kamar ne ba wani abin da ba ta iya ko da matsala ta uwa ya tsayi to wani abin sa ga mutane su ce to bai iya tashi biya ba ya ce a zo mu a masallaci muka yi wani a masallaci wani manoma ba a yi ko faɗi ne ake da ayi don zai futa da wancan matsalar amma asali a sunna babu wata face suna masallaci amma mu sunna iya cewa yaushe jama'a za ku ɗauke bida da gida ku da masallaci akwai matsala Allah ya shaida mu sai wani ke cewa wannan wanda ba ya sallah wannan kuma an cika abin da ke sunna kuma wannan kuma kowa ba irin shi ba kowa irin shi bida shi takaice wannan shine sunna da kyau ba wani magana ko ina ma ina a takaice magana kwana da wanda wani baya sallah dan uwa kullum akwai wata mu'amala da ake cewa wani hali maimakon ka bi shi da kare ka kore shi gaba daya abin da yi ka yi kokarin zama da shi gwalgwadon ka tashi hanya kaka kore shi lokaci guda ka yi kokarin tashi a jikinka kamar hikimar da zai gane muhimmancin wannan sallah shi ya arziki kore shi gaba daya ka ta kai baka bashi bangaren da awa kenan sai magana wani ke cewa an ba shi kwantara ta gini ya ce miliyan biyar ne sai miliyan hudu ta kare wannan aiki tuna kun bambancin kwantara da in baka amana kama aiki idan amana na maka zama kana zama wakili na wanda da kamin gini wani ginin ya ce na wakati wani ginin ya ci miliyan biyar kaga an sa kai gini ya ci miliyan biyar ba kai ba gini zai ci miliyan biyar kenan a irin wannan hali gini ya ci miliyan biyar da abin da ka zuba shi za ka ba shi saura wannan biyan ka zai miliyan maka dai daban amma baka cinye sauran miliyan guda da ya shi baba inda contract da farko kasuwa kuka yi wani ina son gini kaza kaza kaza falan kaza ka bashi falan nawa zaka mun zama shi a miliyan biyar ka ga wannan contract ɗauka zan ma aiki ka ga wannan ko miliyan uku akwai shi inda ya abin da ya wuce wannan ka shala amma an aiki ba ka wannan kun ka mai aiki sannan maka daban wannan shi sai ibrahim shi ɗaya da tambayar da ce ta ƙarshe yawwa wani ne a cikin sallah ko a bada alama abin da aka yi iya sallah ya atisha sai ce alhamdulillah me matsala wannan bai lahi ba cikin sai musulun akwai ma'ayoyin haka musulun ne ma'ayoyin haka musulun ne cikin sai musulun ya zo madina bayan sallallahu alaihi wasallam wanda dai an san kisa shi doguwa ce wanda ya zo bako ne daga daji da ya zo sai atisha atisha sai ce alhamdulillah a nan ba shi wani ne ya tashi sai ya mishi magana ya mishi yana mukalla kala kala to iya mai wannan ma'anar mukalla sai sahabbai suka mai ca suke hararin shi ana mai ishara ba a magana ba a magana shi kuma ya buɗe wuta kai da daga daga shi ma musu dai magana mai zaki ba kauye daga daga to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare sallah ya ja hankalin shi ya kira shi ta ma'auya wannan sallah bai halitta wata shi zangana mutane kudin tasbihi ne da takabiri da tamidi da bishe bayani yace abinda a takaicin Allah gada ya mai bayani magana shi bai dace ba amma annabi bai yi magana ba ga wanda ya tashi ta alhamdulillah alhamdulillah yasa ko cikin hadari yace muna magana alhamdulillah ta fada shi alai cikin hadari cikin hadari yace duk muna hadisa faqala alhamdulillah ta fada shi alai ya hadari yace wanda ya ce alhamdulillah babu da yakunu kan shi kenan cewa alhamdulillah sunna ce ya tabbata sunna kai ne mai jin shi ba ka ce ba ya hamdulillah wannan shi ne magana ta atisha kenan ya daidai da sunna ba dai akai ba kai mai shi kaka ce mishi alhamdulillah wannan shi ne zaka dai Allah ta yake mu an rama bismillah aya ta 70 ne mun kan jinzur mun kan hajar لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لينذر من كان حيا ويحق الق- ويحق القول على الكافرين muna bayani ne na alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kore wa manzon sallallahu alaihi wasallam zama mawaki kuma qur'ani ba waka bace mun yi bayani a wancan darasi na cewa abinda aka samu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera na waka wani ne ya rera bi ba shi bai tsara kuma akan samu wani kalma a larabci za ta yi daidai da wazan tishir amma annabi bai waka kuma bai koyanta kuma bai santa ba bai matsara ta wani cikin magabata ya ka- ya samu wani cikin malamai da kurakurai a cikin magana da ya mai maganar kurakurai da rashin iyawa tsarin waka ya ce in kamun magana ka zarge ni akan kurakurai ai annabi sallallahu alaihi ummi ne kuma annabi bai san waka ba yace to kai yanzu bayan kuskuren ka kuma na ga jahilcin ka yace ma malam yace me jahilcin ka annabi sallallahu alaihi wasallam kai a gare ka wannan kuskuren zaman ka ummi aibu ne a gare ka amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah fadala ce matsayi ne muziyya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce bai san waka ba bai iya ba bai iya kasu da rubutu ba amma ya zo da abin da ya gagari mawaka da masu tsarin magana wani ya faɗi cewa ba tsari bane qur'ani daga Allah kun kai tsaye yake daga alim gaibe yake Allah shi ya bashi wannan qur'ani da inda magana ce akwai suka yi shi in tsarin waka ce akwai gwanne amma ga gwannan waka da gwannan tsarin waka a karanta a rubuta a tsara kaf an kalubalance su su kawo da su da wata alkur'ani sun kasa kenan ga manzo sallama zaman shi ummi bai karanta da rubutawa bai yi waka a wannan shine fadalla ta cewa manzo daga Allah subhanahu wataala bai yi waka amma ka abin da ya waka yan wa me yasa aka ana cewa bana suke cewa qur'ani waka ne sai gane ma'anar magana duk mai shin qur'ani kyakkyawar kira tabbas zai ji daɗi ko ka huri ko ka huri muna labarin su abu jahal zakar wanda suka je suke annabi iya karatu suke lallabawa suna shurare ku cikin dare aka kwaɗe mai kaka mai kaka kai mai kaka a ɓoye ta su a ɓoye suna son jin ƙura'ani a bisa su a gano suna ji ga wanda bai ƙarshe da sa abin da yau kana sun yi sau ɗaya aka yi dubu aka yi magana kan ƙara dawowa da aka washe gari suka sake wuri kowa sake filas aka kwaɗe da sai da aka yi na uku ne su ta kun ga yanzu mu muke adawa da shi a garin makka yanzu kuma a ga muna zauwa muna shuraren shi wannan abu da kamar da ba to ko aka ajiye magana ta ƙara dawowa ga abubakar siddiq da anhu lokacin abubakar siddiq ya ne ya ne hijira ya zai huta ibn darina ya maido shi cikin da ya mutanen makka wanda ya ga ce to yanzu suka ce kaurin shi ta amince ya tafi abubakar amma kai ka bayyana sallar shi a waje idan cin gidan shi kan shi kai zo masallacin ka'aba suna gani yadda shi kenan ya cikin gida ya kewaye yake sallar cikin dare sai ɗiyansu da matansu suke zuwa inda ne suna shirin da na wuka wata ran amma su karya mai da ni katanga su karya mai katanga suka ce kai ibn da jinna kaga mutumin na kawa iya fitina ɗiyanmu da matanmu suna zuwa kuma abin ya za a yi mu san kun mu amince ba kun yi hazarin ka sam a waje an da abokan ce to yanzu kai kai naka ita ba na bukatar kulawa kowa ko kariya kowa dafin za su fi kurin a takaice almuhimmi dai ƙur'ani iya da daɗi nan ƙarshe basarau ne ingila wani labarin da in kanta ya zahi ita ce a kanta masallaci a fiti ba na koyi wani ba a rakota sau ta zamana ta shaƙira ta shaƙira ta ƙunshi ita samu ɗan ƙarfi a koma gida daɗi ƙur'ani don kayan nan shi suke suke ce mai shigar waka amma ba tsarin waka ba ne abu ne daga Allah kurin wannan shi ne karshen karatun ita kenan ba waka ba ce kur in huwa illa zikirin wa qur'an mudu qur'ani fadakarwa ce wa'azi ne abun karantawa da jami'in shahidi ke karara to suka ga maka me fa'idar aiko da alqur'ani ce ne yundira man kana hayyan suka alqawl alkafirin ko an saukar da alqur'ani da ya zama to galgadi ne ga mata ga raye wanda yake da zuciya rayayya don imani shine rayuwa ta hakika rashin imani mutacce ne mara imani rayuwa ta hakika mai rayu zuciya kin da ai wa'azi mai rayuwa ta imani ya rayu kuma wahikal qawl al kafirin kuma shi kuma imani ka wuri azabar Allah ta tabbata shi ta yake hujja shi ma'ana tabbata alqur'ani ne ce gaba
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون in waje ya kuka wata muna cikin yasu mun ce sura ce mai bayanin risala da annabci da magana ta tabbatar da aƙida da ƙudura da Allah kan komi Allah ta ji hankalin cewa awalam yaro أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون shin wai mutane ba su da su diba shi kuta ba su san ba da cewa anna khalaqana lahum Allah ce mu ne a ce wannan magana ce ta izza da buwaya Allah ce mu ne khalaqana lahum muka halitta lahum dan su bai da mutane kenan mu muka halitta dan su kuma ce na halitta ce mimma amilat aydina abin da Allah ce hannunmu ya yi Allah da kai shi wani abu ba wani da ya yi ya ce an muna rita min al'ama dabbobi na nima da Allah ya don ya ce fahimu na hama duku Allah ya kan shi amma su suke magana wannan shanu na kaza raƙumi na kaza akuya ta kaza kana jin daɗi kam kai mamallakin wata dukiya ce alhali ba kai ba kai ba wani naka ba yi ba dai ƙasar ka ta yi allah ya kan shi ba wata ƙasa wata izini ko wani mai mulki ba wani wanda allah ya kan shi bukwai wani nema ta allah gare ku shi ya kayan shi kuma ya babu ya ce kuma wazallan na alahu وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون wannan dabbobi da ce wadallanna halahu wadallanna halahu ma'ana lahum muka kaskantar da waɗannan dabbobi lahum kenan kowa sun da girma da kuni kai da ba a zama kai da kuni da girman ka da ƙarfin raƙumi da haƙorin raƙumi da ya kama kai yanzu ka kuce ba a kuce an ƙare ka ji ba sa ga ƙarfi ga girma ga ƙaho kai ba ƙaho duk girman sa duk girman raƙumi Allah sai kaskan suka ba suke muku biyayya yaro karami sai ja da kuma goma suna bin shukuri kai sun zage su da kuma goma ala ba yaro da karami hankali ya ja su iya ja ko suna bin shi iya na za ya su da kuma garama iya ma kai su menka eh menka da kai su haka shanu duk kalinta da san da kawunta da komi amma yadda mutum ya kama ya ja ya kwantar da yanka ka kama ka hau ka ɓura ka hau shi raƙumin ka yi lodi ka ɗora mai kaya ka hau ka wani allah ne ya sauƙaƙa muku su kuna ƙaya sau da yawa yau a ci misali idan aka ce misali wani raƙumin ya haukace titin ma ban bi ba kai ba bai raƙon ba titin ma ba bi raƙumin ya haukace ba abin titin ma duk wanda ya bi ka gama yawo ina kama ka ina kama ko ko ka yake ina kama sai wata maka yake din da kama ya karya ya kuma haka ce ina kama hannunka kada ka karya an bin ka iya danne ya yi haka ce ana ga abin da yake iya danne ya ji shuru ya shuru rafa maka maki ma wallahi wani sai mun hakuri maka ci ne ko Allah ne koyi bashi ko Allah ne koyi bar maka ci wallahi kuma idan mutum ya danne bai sake ya ji ya yi maka da mashi haka yake ya yi shuru tukwa amma Allah ba ku dama duk girman shi ka hau ka yi bulaguro ka yi lodi duka lahiya lau ka ja yau kari mai ja wannan wata ni'imar Allah ta Allah iya muku rafin iya tana muku fitina wata ni'ima ce muku wannan shi ya kayan shi kun da ga nan ku aka sauka ku yi yadda kuka ga dama da su ya ce fa min ha rakubuhum wa min na ya kudu daga wayannan dabbobi daga shi kuke ci ku kama ku yanka ku ci ku ji daɗi ku ci nama ni'ima kuma ku hau ku yi bulagu walahum fiha manafi wa masharib ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون dan wa bayan wannan yace walahum fiha manafi yanzu an ga maka magana ci an ga an ga maka magana hawa kai ce kuna da abun amfani mai yawa fatan gashi kashi da abin da gasi abu da yawa da ake amfani da dabbobi tsalace kuna da abin amfani masu yawa wa mashari kuma ku sha madara ku sha madara kai raƙumi hatta da wutsarin shi magani ne har wutsarin shi a nufin zamani kuma ilimin zamani tabbatar da haka wutsarin shi ma magani ha'arin ya ce kuna da abin sha tun abin da allah jiru na ja hankalinmu ga wani wani dabbobin da na halitta da hannuna da kaina na mallaka muku su naka ne kana yin alfahari da kaza naka ne ina sauƙaƙa muku waɗannan dabbobi da kuka ga dama da su ku yanka ku ci ku hau ku yi bulaguro ku sha nono ku yi aiki da fata da gashi duk wani abin Allah ce afala shukuru shi mutane ba za ku gode ma Allah ba ku san ku yi ku san Allah ya muku an ce mana godiya kenan ka san Allah wani mahalicin kenan tun daga mai godiya kenan dole ka kaɗai ta Allah da ibada shi ne jin hankalin kenan ya cancanta mai wani aikin a gode da shi Allah samu cikin masu godiya Allah ci gaba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون Allah ce wattaqadu min dunillahi alaha mutane sun kama wani Allah abin bauta yanwa cewa min sa aka ce min dunullah alhali an ce kuma shirka yin shirkai ne me ma'anar shirka tarayya gama Allah da wani shi ne shirka ka haɗa Allah da wani cikin duk abin da Allah yake da haƙƙi kan kakinan ka asusun Allah da wani wajen kira ne wajen dogara ne hatta da ran kuwa nan sarrafa muke cewa mun halin bizar lafiyar ashirar annabi ka tafi wanda ya da wani Allah ya shirka ka ce ta kwanan kwada ko a rabu wannan da nan ka gama ka shirka don ba a rantsuwa da kowa sai Allah ka ga cewa a rabu ta kwanan kwada da wannan daren da kaza kaza kuma zai rantsu da daren wani cikin garin a ƙauye to duk wannan ba a rantsuwa da kowa to kinan rantsuwa ka da wani Allah ka gama Allah da wani shi yasa Abdullahi bin Umar ke cewa la'an ahalin billahi da gairin lahi ce la'an ahalin billahi kaziban ahalin billahi na ana da gairin sadiqa abdullahi kuma ke cewa in yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ya yi min alkhairi da in rantse da wani Allah akan gaskiya kun gane magana cewa gwanda duk da yin rantsuwa da ƙarya ya ce gwanda in rantse da Allah akan ƙarya ya yi min alkhairi da in rantse da wani Allah akan gaskiya ma'ana magana rantsuwa da Allah ka ƙarya laifi na zini ne babba ya kai kawurci amma rantsuwa da wani Allah ba kawurci da shirka ce shi ne haɗin abu ta gwanda ya rantsuwa wanda rantsuwa Allah ka ƙarya da rantsuwa da wani Allah ko gaskiya ne da rantsuwa da wani abu haka rantsuwa da wurin Allah haka ne shi yasa aka ce ko a cikin hira ko mun tuwa kai kace aradu su sai bukhari an sun kace muna da billahi fa da kullahi ma illallah kai tsaye in kace ta kwada kwada ko aradu sai ka tuna me ka fara ka kai da kace la ilaha illallah shi ne ka fara ka ka ko mu kenan da haka to nan sai aka ce aka ce kenan ya domin dunin lani kenan wani Allah kaɗai suke bautatawa a ce nan me ma'anar cewa Allah ke kai min dunin lani duk da mushrikai ne ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya bayani cewa mu Allah ya bayani duk da bursi ne cewa lokacin da ka gama Allah da wani kuma menene kana ma Allah kana ma wani kana tarayya da Allah to shi Allah bai cikin wannan bautar can wata shi kawai ke shi Allah ya huta shi sa dan sai ce wani Allah ke shi Allah bai ciki ba ruwan Allah da wani bautar sai ki ta min dunin layi wani ko ta ma Allah bai ciki shatarwa sai yake cewa man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirkahu dan nake bata Allah Allah mai wanda buwa yana cewa duk wanda yayi wani aiki cikin ayyuka sai ka kai gama Allah da wani kai aikin Allah ne dan a gani ko a yi rawar da wanda Allah ce tare kuntu wa shirka ni Allah ce zan bar shi da wancan wanda ya gaba ba ban da ciki kidan bauta kidan kana bauta wani Allah Allah ne ciki sakta min dunin lahi duk sai mushrikan ne sai ma na magana kidan sun roki wani Allah abun bauta la'allahu yusarun wai da manuwar cewa wannan abin suke bautawa zai taimake su kan wani abu alhali abin da bai iya komi shi mai ne kuram amma haka ce burinsu zai masa wani amfani ya masa wani agaji التي لا تطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
لا يستطيعون نصرهم التي باسا إيا باس آغجي وهم لكم جند محضرون su masu bauta da wanda ake bauta tawa duka gidan wuta za a kasu wannan shi ne tabbas nan Allah don ya kunyatar da masu bautar wani Allah ta san su bauta banza ta yi tsammanin wani abu shi Allah zai ko da gumki ne Allah za a surunta shi a kai shi wuta a gaban masu bautar cikin an biya an tuna kuma mata wani dunin da hasabin jahannama إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون nisa لو كان هؤلاء لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون أما أنا الذي سبق إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
na muna maganar cewa Allah subhanahu wata'ala zai tattara masu bautar wani Allah da abin da suke bautatawa a cikin jahannama shi ka ta wani aya innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam Allah ce da ku da abin da kuke bautatawa wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne ice ne makamashin jahannama ne makamashi na jahannama yace antum laha waridun da ku da su za ku shiga gidan wuta da ku da an bautan Allah ce wa kullun fiha Allah ce law kan haula alihatan hina Allah ce law kan haula ala inda wannan abin da kuke bautawa in hadda da gaske suna da matsayin uluhiyya haƙƙin bauta ma waraduwa da ba su shiga wuta ba amma da abada mata banza ne ba su komi Allah ya tura su wuta tilaukan haula alata mawaraduwa da ba su shiga inda abin bauta ne gashi cewa kullum fiha khalidun gashi nan gaba daya da abin bautar da masu bautar gaba dukkan su gashi a gidan wuta in wuta abada yace kullum fiha zafir wa hum fiha la sam'un a ta ga maka halin da masu bautar wani Allah da abin bautar Allah zai babbaka musu azaba bala'in wuta yace dan bala'in karan bala'in wuta hararin wuta ko jin ba sa jin ayyamir ko jin magana ba sa ba dama ka yi a shi dan wanka ya kira wannan halin waɗanda aka bauta tama da waɗanda suka yi bauta wannan abin yawa kaɗan zama ya karanta wannan aya sai ƙwarai shawa kan su mutane masu magana iya magana da su gaddama da bala'in gaddama su kashe kunji kunji wata sabuwa muhammadu ya ce da abin da ake bautatawa da masu bautar dukkan wuta ne shi sa na shi wani madun ibn malama masalan wani madun ibn malama masalan da kuma ibn yasudun cikin sukuruf sukuruf wani madun ibn malama masalan ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى إذا قومك منه يصدون وقالوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Allah ce wannan ma zubi mana matsala lokacin da aka suka buga misali ga Isa dan Maryam to kai Muhammad ka ce da wanda aka bauta tama da masu bautar da yan wuta ne to ai an bauta tama Isa shi ma dan wuta ne eh suka ce to wai ana ta hika ce hika ce tabiru su dole hika ana ce ana ce ana tabi ana ana tabawa an gure an gure an gure shi haka sun hawa tafi ɗan ƙuri muhammad ya ba ba a masa eh an kaci an bota da zaki bota mai ɗan wuta ne to isa ma ba musu kenan musu kaman kuma kansu zo isa annabin kace shi ba an bota mai kai shi ma ɗan wuta ne annabi mun kana san zuciya shi suke ce a aliyatu wa khairun amhu to da an kace shi ma ɗan wuta kenan abin bota mai wuta ne to isa ma kenan wai tunda kuma bota shi a alatun halin abubu da mutan da isa wane ne wani ga mana Allah ta bari kamun ta bari mu kamun khasimun a cikin bari mutane ne ba ta bala'in gardama to shine ya Allah ya sabkar da aya mai bin baya innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaka innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun
innal ladin sabaqat lahum min al-husna nan Allah zai ware menene kusan da yawa akwai bayan Allah na kware da annabawa har da bayan Allah sajen baya da yawa shi dan ya biyo baya yasa aka bauta musu annabawa da salihan bayi da wannan kuma kula aka misali nan duk nan a cikin misali yanzu kowa san irin abin da yake cikin wannan ɗabi'u balle kadariya shi abdul qadir jalani shi akwai shaida ma ba tijani ba ba tijani ba abdulkadir jalani shaidan malamai magabata malaman sunna ɗin su imamu zahabi ga su ibn taimiyya tuwana sun shaida abdulkadir bawon allah ne a hannun sunna ne wajen masu tarihi a suna jama'a kurin soyayya ce ta masoya su kashe matsayin allah ma wasu tuwan sun mai shaida abdulkadir ga ɗan fudiyo na kusa ka je ka ga irin abin da ake iya hubba da kabarin ɗan fudiyo ana kiran kabari suna bauta ma kabarin ba shi dai har ya hana wata ran shi abu gumi ala gan gumi abu gumi nan wannan yace wata ran wani malami ya kawo ziyara daga Saudiya cikin Larabawa suka ta ziyara kabarin ɗan fudiyo da ya zo suka biya ji a ziyara da ya suke yadda ake hubbari inda ake yin abin da ake yi kuma kowa san akwai a Nijar akwai yan wanda suke jahilcin wanda suke dangantaka ta kabila da shi sukan ce zuwa Hubar ya zuwa Makka wallahi da kullum sa da wannan na san da bakin su har ma cewa ba sa zuwa maka haji sai sun je hubare sai sun tara kuɗi sun je hubare ta ku aje maka ta yi hub ta iska ta yi maka daraja ƙwarar suna ba za ku dama ɓoye ba sai wannan balare ne ya ga yadda ake yin a wani hubare sai suka fito ya ce ma ku gumi a ci da wani malamin ta wala ina girma shi amma gaskiya ya haɗa da ne zan gumi ya san abin da zai kame gumi yake da littafin fudiyo wanda yake magana kan wannan mas'ala a dishin shi sai kuma sai kudu wanda ta sai ba shi ya bude mishi ya gaya mishi ta rahimu Allah ya rahimu Allah Allah ya kashe kawata mishi kaga da kina ba shi bane mabiya ne kenan an bauta ta da yawa bayan Allah da kware ba su suka wuce ba ba su ci aiba kuma kurin magicin shi ɗin ne yi biyo ta wani hanya ya bada mabiya zuwa bautar wani Allah ko bautar malama to shi Allah ke wani irin waɗannan mutane da annabawa da salihan bayi innan da zai sabaka ta nufi yin nan husna duk waɗanda aikinsu na ƙwarai ya riga ya riga haya sun tahi ka hanya ta ƙwarai ya ce ula'ika an hamu ba abu su waɗannan ba a sa su wuta na Allah ba amsa ga masu cewa isa to isa shi ya cikin waɗannan da ina dole kwanan aka bauta ma Allah ce su wannan ba su shiga wuta ba hura wuta da su Allah ce he ma ke cewa la yasma'una hasisaha ba sa jin ma karan wuta ko kadan da su wa'in ta ga suna jin ma da harbuwar wuta ba sa jin ma magana yace hum fi mashtat anfusuhum ke suna cikin abin samun abin da zan suke so suna cikin shagali ita kusa ce kun fiya kadi suna cikin kuma wani halin kun fiya suna cikin mana dawoma kin za su dawoma cikin jin daɗi ba su ba wuta kuma ba mata azaba wannan kenan Allah ce kenan kaga daban ne wanda aka bauta ta ma ya yarda Allah ce kuma lazim fa zaul akbar wannan gurgita ma ta tsiyama ba ta sha wa'annan bayan Allah na kwarai amma ke cewa wata talaqaw mala'ikatu a alayhi ma suna tashi mala'iku na gare su hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun yahu garana garana kuwa garan da Allah muku alƙawari garan ta zo mala'iku suna masa marhaban na cewa ga kiyama ta zo ran da Allah muku alƙawarin ni'imar shi yau ta zo haka yana duk wanda aka bauta min da ba Allah ba bai zama karaman jahannama wannan masu zama karaman jahannama wa'inda an bauta mu sun yarda ko wancan goma ka da Allah ya kuma ta da masu bauta shine kuma jundun mu'minun فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم نالك من أنه صلى الله عليه وسلم أنا كنت ميت هنك لكي دم يسكون هيانيا كريتا وقبر ميا الله يقول فلا يحزنك قولهم kada maganar su ta daga bakar ta maka rai annabi ba ki ba hakuri a jihan kan shi in ya shiga maka kaza makarici mawaƙi waye kyale su kan ma ka samu damuwa inna na'alam ma yusirun ma yulun Allah ce mun san abin da suke a boye haka a bayyane kiran ba kai ba ruwanka mu muke shagalin mu muke lamarin kurin kiran ka bar mu ana lamarin shukur ba ruwanka ka kudu ka kyale su kurin ana da mu da su kenan ya Allah ce gaba
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من طفة فإذا هو قسيم مبين شيء زي متين ملكه مرة إيماني شيء متين بيه جني ko bai san ba da cewa Allah halaka na mun ba Allah ce mu muka yi shi min nutufatin daga ɗigon mani daga cikin wata halitta daga cikin ɗigon mani bai da cewa mu muka yi shi Allah ce fa za wa khasimu mubin sai ga wannan mai wannan matsayi wanda aka halitta daga wani abu daga cikin mani amma sai ga shi bala'in gardama da jayayya sai jayayya wai Allah ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa wani har ina buga ma Allah misali ya za a yi wani kafin ya zo ya rasu ya Muhammad ka ce za a mutu a tashi ya zo da kashi da ta gida zo kashi ya mutu ya gama kashi ya daka ya daka ya mutu ya ce ka ce wa za a ce yanzu kashin ya mutu mun zama kasa a tsirtike wannan kashin na tana wannan kashin za a tada ya ce gwada mushi wannan za a tada annabi ce na'am yu'i Allah Allah zai tada kuma ya kai ka gidan wuta ya ma azaba tabbas Allah zai tada eh Allah zai tada ta to wace wani mutum ne wanda Allah ya daga dugon mani amma yake maka misali wai ya za a yi manufi da zamu hira mu ya za a raya kashi bayan ya diddige ta ya zai Allah ta rufe kalbu ya mance shi akai shi ya mance yin shi akai ba baban shi ko shi ta yi shi ko kasa ko ko ce Niger ta yi ka wata izin ta yi ko ta Amurka ta yi ka Allah ya kai shi shi kada yi ka bisa baka ta ya ga aka yi ka duk da bala'in ka dai liman ka da abin ka dai ka san ba baban ka yi ba ba baban ka sai ka ba kuma ba kai kanka ba to wannan wanda yi ka shi Allah ya ce kula ga mishi mai wannan tambaya manin da zamu yi da min waye zai tada zai raya kashi bayan ta dindike wani ga mashi jirihar da zai an shaha wani mara ga mashi wanda ya raya tan tun farko babu ita ya yi ta ya raya tan shi ne zai sake tada ta bayan mutuwa a gaya maka hobi kunda halki na alim na Allah ya ce da kunda halki ce wani da karantar da kai ai a gani shi an zama kasa an diddige an bace ma shi kenan ka fadata ka bace shi kasa babu kai قالت هو بكل خلق عليم wannan shine can cikin sutur kiyama da Allah yake magana mutum iya inkarin akan tashi bayan mutuwa Allah ka ce a da shi iya ga cewa ma'ana na ka ce da Allah yake kan farkon sutur kiyama an taɓa nasanta a ya sabu da insan kuma Allah ka ce a ya sabu insan
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه hasbu Allah ya ce a yi hasibul insanu Allah na jima'a zama shi mutum jinsi ne bale mara imani kawuri iya tsammanin bai iya wai a tada shi bayan mutuwa ya zama kashi haka yake tsammani Allah ce ba la tabbas za a tada shi Allah ce ba mana kashi ba a ce bala qadirina ala an nusawwi banana Allah ce ba magana kashi ba ta da kashinka a hatta da banan yan a wancan zamani mai imanin din ya san wani abu mai muhimmi ba an ce an ce an ce yatsa sai yanzu ne kullum mutum ya ƙara ana ci gaba ana ƙara gano rubutar ta Allah sai yanzu ne ɗan adam daga baya ya gano ashe a jikin ɗan adam babu wuri wanda yake mai matsa- mai tsari wanda yake kama an faransa misali an faransa kowa sun zai fasfor ko kan ka ce dangwale tsaka ka san wani yatsa ake dangwalawa duk duniya gidan kudin tagwaye goma ne da uwanku da babanku da ku in aka dangwala yatsa ko ta shi babu ta kanan ba tagwaye ko tagwaye ne ko tagwaye ne kaman kaman daya amma aka zango da yada ta asan da masu kusin da masu gaciya ba duk duniya kai ɗaya ne shi da aka sata ba kawai abubuwa ya ce dangwale yada a can yanzu an ci gaba ko da magaran kana da mana ko da din an sa ka sa ta anan da magaran za a gano kai ne ko a yi maka abu wannan saudiya ka ji shiga da asan da asan su me kai duk wani abinka wannan yada anan duk kowa daban ne ka a nan a ta cika a nan ka yi ta gwaninta ta Allah gwaninta Allah gwani Allah gwani alil kadir duk wanda ya danna duk duniya tun na farko kakan kakan ka aka dauko da naka daban ne ba ta ko kakan kakan aka dauko a faran da kowa duniya daban ne to sai Allah yake gaya mutum a wata zamani ba magana kashi ba qadirina ala an yusibna yanda kake wannan kai zaka saka kai Allah zai maido ka yanda kake kai kin wannan kuwar kai ba wani kama kai da kuwar shi za ta hobi kulli khalqin alim shi ne masani da dukkan halittar Allah kuma ga ci gaban adam Allah ba shi tsinta da ya gano abu na hakika a duniya na maganar ADN ADN ko sun li ADN duk wata halitta kuma kusa kun Allah Allah shine Allah Allah mutum ya ƙara ilimi ya ƙara imani ɗan wani mara ADN duk wata halitta mutum ne dabba ce ƙwari ne hatta ciyawa hatta ciyawa kuma ADN kowace tana adin shinta ita kin ce mai mara adin wani halitta ne duk wani sekirin halitta duk wani abin kan halitta ka a ciki akwai akwai a haiki ni na gani na shi laboratory na gani ido na gani ba na bane ba har ciyawa ko mai akwai sai da adin ke shi da abin halitta wannan adin shi ne sirrinka shi ne aka sa ciyawa take sake fitowa kamar da ganta kamar da mutum ma haka ne kamar kai in wai ana cewa turai ta zace kolonai za ta mulki ta kolonai kolonai na ba su ta kuto suka ce sun yarda kolonai wannan halitta an aka ɗauko dan ba ba ta da mai ba suna ga nan mai gidan imani wannan ya da kin naka za a yi ka kai kaman kai ko shi ka shawar to Allah ya mana kai mai tsammanin ganin ka zama kashi ka zama kasa shi ga ya za a yi ya za a yi Muhammad ka ce a tashi baya na kasa zama kashi Allah gaya musu ba la qadirina ala an yusibana ba kashi ba yadda zanen ya tsakuki Allah ce zan bi shi shi Allah ta kenan gaya musu qul yuha allazi ansha'a wala mara gaya musu wanda ya halitta farko shine zai sake raye wannan halitta yadda can da ya tabbata ta yace wa bi kulli khalqin alim kuma Allah duk wata halitta shi ya san inda take ci gaba
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
cikin dai kudura ta Allah ce allazi ja'ala lakum min al-shajar al-akhdar nara Allah dai shine ya sanya muku daga icce danye ku yi furkaki akwai ita na musamman da kasar ana ashara yanzu akwai itace ala na musamman a cikin daji komin damana ɗanye da fur kana buƙatar ɗora tukunya a daji ko kai gashin nama ko na abu kana kama kana gama kana furkakawa wuta da kasan ashana ya su kama wuta daga ɗanyen ita nufin magana ayata Allah daga ɗanyen ita bai wuce ka ba daga ɗanye amma a burkaka wuta ta hutu ka biya bukatarka wannan ma wannan wata rahama ce ta Allah ga bayi duk inda kake ka samu bukatar ta dora abin ko ka nama ko ka farauta ba ya kazo ka sai ashana ba shi maka ashana ne ga maka ashana kuma sai shagaru a ruwa ruwa sun yi ashana kamar zaman shi ne ashana ta mutanen ta haka suke furtake a huta wuta ita wannan iya daga cikin ayar Allah Allah shi sanya maka wannan daga cikin icce ɗaya a samu naran da wuta fa'iza an tummin tuƙidun sai ga wannan wuta daga ice ɗanwa kun samu wuta wanda kuna hura wuta ku yi makamashi da ita wannan ita ma aya ce ta Allah Allah ce gaba kuma
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الله يتي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى الله يتي شنوي وندا يهلت السمي دا كسي شزمي وانا إيكم هلت السمي دا كسي يرس إيكم بزي زمان مي إيكم ساكي هلت إيرنكو بقى nan menene masu ganin ya za a yi bayan mutata da mutum don Allah ga mu da halka sama da akbar na ci Allah ce da halka sama da la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun inda girman Allah ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas Allah ya ce halittar in dai girma halitta ne ya ce halittar samai da ƙasa in dai girma ne sai yi girma kan halittar mutane musa kayarar Allah yanzu wanda ya sama da ƙasa duk wani girma abin kuma a ce bai iya tada mutum bayan mutuwa na Allah ya kansu mai don hankalinsu sabar da wasu suna kore suna da bai yiwa kurin hankalinsu ne bai ba ta ba kanta kullum da matsalar aiki da ƙwalluwarka duk lokacin da ɗan adam zai yi aiki da ƙwalluwa ya aiki na sun Allah ya sun matsala duk lokacin da Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza abin da kun zaka nema abin wannan ya tabbata daga Allah farga manzo Allah ya zama ka gane baka gane ba sami'na wa ba kullum ka huta kankan tarihin al'umma da yawa sun ta yi huta da yawa al'ummomi akan aiki da kulluwarsu abinda ta kiya suka ce bai yiwa haka dai a yanzu hatta da kawuri marasa ilimi kawurai amma masu ilimi sun yarda cewa bai ba wani magana korewa mutum dan adam ana iya ko shekara nauyi ana iya samun shi yadda yake ta da adar ke shi kuma sun yarda cewa ainihin ko gobara aka ba magana ba ka zama shi ko a yi gobara ka zama toka a ilmance suka ce ainihin bai mutuwa yau a yi gobara ana aka binne ka aka toka aka binne ka in shekarar dubu zuci aka zo a ilmance sun ce ana iya samun wannan ainihin ke to mu kuma dama mu yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan nau'in daga jikin ƙasa da cikin ƙasa za a wani ruwa ƙarshen Allah ya halakar da kowa za a wani ruwa na musamman wanda zai barbar duk wani jinsi daga cikin ƙasa Allah ta da kowa muna mai imani kenan ka su a can da can ga bai yiwuwa suka sai wuta annabi sallallahu alaihi wasallam kai annabi annabi yana raye me matsala karama kai da a yanzu qurayshawa nawa har ma akwai suka musulunta suka yi da wani imani a kan kurin matsala cewa an je betul makadis wata israel an je kudus an dawo ta yi wata biyu zuwa zawa an je an dawo a cikin dare guda suka kun baiwa ba su baiwa wani su gaya musu ya za a yi yiwu a ce ta yi wata biyu ka ce ka je ka dawo a dare guda Ina yi masa labari shi ma buraka ta musamman ka akwamishi annabi annabi ta buraka in ta fade baki gani idan ka ne fade fakin ɗayanta wuf dabba ce mai bala'i sauki Allah ya kome ta aka sai da shi mata suka kun baiwa me ya kun kwallo su duk da ya ba su alama da za su gano cewa ya jikin da sun zo sun kirawo shi don su zasu kure shi kaje kaje maka cikin kaje maka ka dawo kuma sun san ta zuwa ba sun san ta wurin ba suka ce zo aka tsaye a gaban jama'a ka ce ka je kudus batul muqaddas su kuma akwai wanda sun saba zuwa gaban kaman garin su ne ma sai to gaya mana kowa nawa ce bangaren arewa bangaren gusum ta gano ce manzala ce suna gaya mana ka sai Allah ya dauko mun dakin a gabana dakin a gaban shi so ka iya gani shi sallallahu ɗan wa in ba shi mutu zai ga tagarin to ya ce bije ba zai yan wani wala anan zuba na gama tagarin to Allah bana gama Allah bana gama tagarin ce anan mun anan mun kaba anan Allah mun mun kai shika shirin mun kai shika shirin ko Allah mun anan mun kai shika shirin amma Allah bana gama tagarin ce dan mun gilga ba gona ya ya ce mun zo ba ta ce kuma dan mun ko tagarin ce ba ta ta ce ga kuskure ta shi ne to amma hikimar Allah dai Allah bai mashi goyon baya Allah sai dago mai dakin yake gaya musu wuri kaza kowa kaza wuri kaza taga kaza duk lalle gaba daya ta kai ya da shi kun da shi to kaga su yanzu sun yi aiki da kullo su sun kawurce ma Isra'ila Miraji yanzu a dare daya a dare daya mai dare daya a wajen goma ko to yanzu dan adam mutum ne dan adam yayi wani abun hawa yanzu ke cewa ba zuwa a dare awa daya yanzu awa daya ma ja dawo awa daya ya aje a dawun kayan hawa zamanin na zamanin su ka ga cire wa kullus da ake gajin kullus in wani abu da yawa haka ne in dai Allah ce kaza manzo Allah ce kaza kullu ka bi ka biyan ba ko ba gane ba ga ka gane kuma dole dole ka gane amma dole ka gane ba kun ga kun kun ka imani kun Allah ya maka abin da ke hakan kullu ka kun ga kun jaraba ce abu da Allah zai maka shi maka jarabawa ya karin kullu ka ma kun ka imani samina wa tsana kun Allah ya ce kenan a walaisar lazi halaka samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mislahum shin wanda mahalicin samai da kase yanzu ba shi da ikon halittar irin su karan mutane bala Allah mai iko ne wa da khallaqu alim Allah shi ne cikakken halitta min halittu kuma makalita kullu inna ma amuru إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون subhanallazi فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون innama amruhu idza arada shay'an shi Allah namar Allah ba na bai bata lokaci ba ya ai kana kan shi Adam da zaka maka zaka kana kan shi na Adam a lamarin Allah idza arada shay'an duk abinda Allah ya so ai ya kula da hukun fa ya kula kullum abinda Allah zai ta mun kunne kun ba kai ya gube gune ba a kun ce kun kare ko kunne kun da abinda Allah zai kunne kuma me ya kare kin lamarin Allah ba abin na kaiman yayin kan kan shi an ga gama gama da a Allah kunne ku da abin da zai ce kuna kaje ku ba ba da lokaci sai nuri ke cewa da halitta ku ta da ku an Allah kaman kaman busa guda ne kaman mashi guda ne ba Allah ba ba da lokaci karshe dai karshen sura fa subhanallazi bi yadihi malakut kulli shay tsarki tsarkaka ta tabbata ga wanda a hannun shi yake malakut kulli shay mallakar komai na shi wani kudu shi na alim ruwa halin kudu shi malicin komi ne kuma shi ne wakili kan komi ya ce kuma wa ilai tujar ku kuma an kai an kawo dai da allah da amina alisan kuma cikin imani yan uwa akwai jama'a marasa lafiya nan suna bukatar a tsasa cikin addu'a na ba su lafiya kuma allah ƙara mai imani samu suka imani sakin addu'a yan uwa da masu matsaloli Allah biya bukatun alawar da alawar da alawar da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف اللهم امتانا اللهم لم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Gracias.